الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد ري لنا بهذا المحضر والجعل به بنظرة تأتي لنا بالزفر رب اشرح لي سري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وابعث المقام المحمود الذي وأتوا إنك لا تولم المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya muna bayanin abubuwa da suka gabata na cewa mutanen da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam quraishawa suna tattaunawa da shi akan al'amura na yau da kullun annabi alaihi salatu wasallam ya faran wala Allah ya za a samu sa'a don rashin kare kabar da rashin kira kabar da karen kurma wala Allah ya zan kusanto annabi da suka yi ya zama sanadin wata kalma ta shiga kunnuwansu sai ya zama sun wa'azu su dawo ga hanya ana wannan hali sai ga wannan makaho ibn ummi maktumin Allah ya kawo shi to sai ya zan annabi bai ba shi kyakkyawar kulawa ba kamar yadda waɗancan ya ba waɗancan to sai Allah ya ribi shi wannan shi an nashi sai ya ba da kariya gare shi waɗancan da ba nashi ba Allah nuna ba ruwa ne da su to amma shi kuma in aka dibi kadin al'amari ai shi annabi an umarce shi da ya kira kowa da kowa musamman wanda ya sha gangara ba ya jinkira to in an ga alama yana da kyau a bashi kyakkyawar kulawa a sakamakon haka ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura to a ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala kamar ayi tambaya ya ubangiji shi wannan bawa mun fahimta ga nashi sifofi to su kafirai menene nasu matsala Allah subhanahu wata'ala ce qutulal insanu Allah shi waddan al insanu kafir mutumin da aka kafiri irin waɗannan manya-manyan ƙurashawa ma a kafarahu mamakin butulci da kaucewa da ƙin gaskiya wadda Allah ya ƙaddara mu ƙurashawa ai ashadda kuburin ashadda kuburin shine tsananin kafirci alkafir la'anahullah Allah ya tsine wanda yake kafiri min ayyi shay'in halakahu abinda yasa Allah subhanahu wata'ala ya tsinuwa ga wanda suka kafirai shine basu dibi farkonsu ba ina suka fito shine wanda ya samar da kai wanda shi hida ma ƙasa ce tattaka wa kanta wanda ya ma ruhin sama wanda ya ɓuɓɓugan ma da ruwa wanda ya kawo ma iskan shaƙa wanda ya kawo ma abubuwa na rana da wata da sauran abubuwa na buƙatu na yau da kullum wanda inda sayarwa aka yi baka da kuɗin sayansu to amma sai ka koma kana tsayayya da shi kana cewa wai ai za mu tuna muku na turaba shin wai yanzu wai in mun mutu mun zama ƙasa wai yanzu ana cewa kuma a ƙara tare da mu zalika raj'un ba'idu wannan dawowa ce manisanciya wato ko ma jira a bashi amsa baya tun da nan take ya yanke hukunci wannan dawowa ce mai wuya ma'ana abin da ba zai yiwu ba ya manta shi can da babu shi Allah ya samar da shi to ai abin da babu shi a samar da shi ya ba da mamaki bisa abin da an taɓa ganin photocopy ɗin shi don haka mayawa abu ne mai sauƙi a wajen Allah inda akwai inaya ta Allah tare da su to babban matsala kenan babu sinadari na inaya ta Allah tare da su ita ka haihuwa makahirai matsala shine Allah ya ce to wanda yake da wannan siffa utila Allah ya wadde ne min ayi shay'in halaqahu bai dini ina ka halicce shi ba yakfur bil ba'thi yana butulce matashi al-qiyama wa huwa min ayi shay'in shin wai shi dan adam daga ina aka samar da shi min nufatin daga fadugan maniyi ne halakahu Allah ya samar da shi faqaddarahu kuma Allah ya daidaita halittar dan adam al-insan kuma ga shi ɗari biyu da tamanin da uku al'insanu shi ɗan adam amsi jiya kafin yau kanin rufatan da maniyi ne wa hadhihi rufatu ita kuma wannan maniyi allazi qaddara wanda aka wanda aka halitta shi a to allazi qaddara an yuhiya ha an yuhiya insanan wanda ya kaddara rayar da ɗan adam ga wannan digon maniyi matacce akwai muƙaddarin alifi na istifani ai ujuzu an yaba ha yanzu yana yiwa ya kasa tayar da ita ba a da maka da turaban bayan da can turɗa ce a kwana arba'in yana digon maniyi kwana arba'in yana alaƙatan gudan jini kuma kwana arba'in yana tsoka sannan aka busa mishi rai janinan sannan ya koma jariri ya hito yana yaro ɗan ƙarami har yawa yi gari ya zama saurayi ƙauyen mai ƙarfi wanda yake mai ƙarfi wai kuma yanzu shi ne ka jayayya da ubangiji yana jayayya da Allah yana faɗa wai a za a samar da abin da babu a za abin da mutu a tasai ya mance waɗanda tsare-tsaren da Allah ya yi sun masabi da sarau sannan kuma Allah ya hore ma ɗan adam bayan zama ne jariri cikin cikin uwa ya yi tsare ma hanya lihuru jihi saboda hitomin baɗin umhi daga cikin cikin mahaifiya sai ya sarahu Allah mai sauƙi haka wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala mai yin haka in baka san shi to shine Allah tabaraka wa ta'ala dariqal huruji Allah shine wanda ya sauke ma ɗan adam hanyar fitowa daga cikin cikin mahaifiya sai inda Allah ya ga dama da wurin hito sai Allah ya kashe shi ko kuma uwar ta mutu ba uwar ba ɗayar kuma ka san sau da yawa yakan amfani haihuwar ba uwar ba ɗayar amma kai Allah ya bari ka to duniya ka shigo cikin wanga zango zango zango din kusan guda biyar kuma kai ne ka cewa ba an baka ƙarfi da hankali da tunane kuma kai ka cewa wai a za a yi abin da ya mutu a tada shi sun ma'amatahu Allah subhanahu wata'ala kuma shine zai amshiran dan adam fa a kabarahu kuma ya kai shi makabarta ai halakahu min ubatin an talita shi daga digon mani wa sawwarahu aka saita shi bil arham cikin mahaifa tariqan hatta haraja aka buɗa mai hanyoyi na juyawa daga wannan zango zuwa wancan zango har ya hito min badin umi daga cikin cikin mahaifa ta ya zo sami da duniya to bayan tahowa ta nuna wa amadahu Allah zai an shirya ne kuma a kai shi kabari wannan ita an makoman bawa Allah ba hon zai babbawa bakin nan zuwa makabarta ba kawai bayan an kashe shi sai an mai da shi makabarta ba wai rayuwar kashe ba kawai an haihi yaro an samar da shi na digon mani ya koma gudan jini ya koma tsoka ya koma jariri ya hito yaro har aka kai wurin yawon duniya ya zama mai ƙarfi to Allah ba zai bashi ba hatta ya mita kuma sai an ƙara amsar ran shi fa ya kabarahu fa ya kabarahu kuma ya mai da shi cikin kabari dukkan abin da ɗan adam ya aikata to Allah fa yana can yana jira abin da yayi zai gamu da shi shi wa ɗan adam ya alawa yana sanda annahu yuntazaru bihi haza ana hujira ne can wata madakata ko ya yadda ko bai yadda sai an yi sun mai sha sannan sanda Allah ya ga dama an sharahu Allah zai ta da adam ma'ana an sharahu idza sha'a Allah zai busa wa dan adam rayuwa sanda ya ga dama allazi awjadahu hayya wanda ya samar da shi raye wa amhalahu ya mai jinkirin ma sha abin da ya gada mai zaman na zamani wa matahu ya an shire ne wa kabarhu ya kai shi makabarta mata arada an yab'asahu duk sanda ya kafa ya talitta shi yab'asahu kawai zai tada shi la mahalata ba makawa daga sai an yi haka kalla kalla Allah subhanahu wataala ce haka haka al'amarin yake lamma ya kalima amarhu al'abdu bawa lam ya kali bai biya ai lam ya fa'al bai zarta da ma amarahu bihi rabbuhu abinda Allah ya umarce shi da yi ba inda ya bi abinda Allah ya umarce shi da shi ba zai tsaya cewa a za a yi kaza a za a yi kaza ba fal yanzu da insanu dan adam har yanzu mun dawo da kai makaranta ko ma ka diba nazar itibarin kallo na lura ila da alihi zuwa abincin da hake ci yanzu kaifa ta kulu hazin lukumata wannan na tsoka wannan gudagudan loma wadda hake kaiwa bakinka to kadibai daga yaya ta hito mafarinta tana da matakai matakai sama da mataki goma sha wani abu kahin ta koma ta zama loma ka ci allati ta ishi ta abincin da hake rayuwa da shi kaddarahu Allah shi ya kaddarar da shi ya samar da shi wadabbarahu kuma shi ya shirya shi ya zama abinci daga gare ka hatta lam yabqa illa an takula faqat akai wannan abinci daga wancan zango daga wancan zango har ya kai inda ba makawa sai dai ka ci kawai inna sabara to matakin farko Allah ya ce shi abincin da aka ci kai da adam da aka ce ma ka diba ka ga abincinka matakin farko sababin alma'a Allah ya sauko da ruwa minal zahabi da giragizai sabban zubawa daidai bukata kabla an taji da al'ummata kayan ka kama noma ta kai ga bakinka amara Allah sahaba Allah ya umarci girgije fa amdar ta kawo ruwa a jika kasa mataki na biyu Allah ya umarci kasa ta tsage bin nabati ta hitar da tsirrai shakkan tsagewa daga nan kuma zango na uku sai a tsirar da habban kwaya kalhin dati kamar alkama wa sha'iri da sha'ir da gero da dawa da masara da sauran ire-irensu da waɗanda muka sani da ma waɗanda ba sani ba akwai irin inabi masu ɗaya itace masu zaƙi ci da marmari wa kalban akwai kuma waɗanda ake ɗamrawa su inabi a tare da kwardo su kuma irin wa kalban akwai waɗanda ake ɗaurawa huwal ƙattu shine zane arzaɗin wanda ake yankowa a ɗauratun bai bushe ba kamar yadda ka'idar da take ga larabawa in an yi girbi tun da tsanyantaka ta sai a yanke a zane to akwai waɗanda ake ɗaurawa dan ma kamar gero kamar dawa akwai itacen zaitun waɗanda ake shi da abubuwa a kakkaɓe wani halan akwai yayan da binnai waɗanda ka yin dunje akwai gohada'ika gonaki gulban mayawaita da 'ya'yan itace daban-daban akwai irin su mangwaro akwai irin su lemun zaƙi da lemun tsami da gwadda da sauransu Allah subhanahu wata'ala duka ya ba labarin yana saukar da ruwa waɗannan abubuwa suna rayuwa wa fakihatan akwai abincin ɗan adam wanda wannan ruwa ka samarwa ai ma yutafakkahu biha abinda ake marmari da cinta wa abban akwai abincin dabbobi matar ahul bahayim abinda dabbobi ke kiyauta su kuma dabbobi a namantar da su zama nama gare ku mata allakum ai tamti allakum jiyawa daɗi ne gare ku ku ɗan adam wali an anukum da dabbobinku ala tazu ila hada da'ani ba ha kallon wannan abincin naka fannul handasati na ɓangaren injiniyaranci wannan aya ta ba da bayanin ɗan adam ya kamata ya dubo kamar irin tsare-tsare ɗin injiniyarin ma'ana masu ilimin binciken abubuwa daga farkon su kafin su kai zango na ƙarshe Allah ya ce ɗan adam ka diba abincinka ba kallon wasa ba ɗai ka diba ka kawo da kai ba shi ba ka yi kallo kwarai wannan lomar za ka sama baki kahin ta kai maka ya take Allah ya aiwatar da waɗannan halicce-halicce daban-daban liya ɗamal insanin lu'umata don ɗan adam ci loma kawai kai ɗan adam ba ka samun loma za ka yi wa bakinka illa ba da an amar sahaba sai Allah ya umarci girgije ya kawo gudunmuwa ta ruwa a saukar da ruwa a kawo iska ga kuma shi girgijen ma da ruwan iska ka koro su ba haka nan kawai girgijen ta saba garin ku ba sai ya kai inda ake so inda ake so ruwan ya zo kuma sannan sai an sa mala'iku sun gargado girgijen da walƙiya da tsawa sannan a koro girgije sai gona kai ma ruwa sannan a ƙaddari ruwa daidai buƙatarka in Allah ya saki ruwa suka yi ƙofa shi ka kamata sannan sai a zamce ta a kai ta ruwa a turu a zuba teku ga tsawa ga walƙiya sannan ƙasa ta tsage liturujan na bata zan ta hita da tsirrai ga dabbobi su ma sai sun iska sai an aiwatar da su an hidimtar da ita shanu su yi huda lizzar idan shikka ɗan adam ɗan ƙwadago su zo su yi aiki don masu aiki a aiwatar da alhadidu ƙarhe shi ne galma da haihu da kwashe da sauransu lil'amari don a yi aiki gonarka a kawo a kawo dare duhun dare wanda shi dare ya ba da wata gudunmuwa ga shikka da ka shikka wannan hara a kawo rana yini na rana a aiwatar da shi a cikin shukarka zahin rana kuma ya bugi shikaka in ba zahin rana shikaka ba za ta yi wani abin da aka nema ba wata shi ma ya kawo gudunmuwa ta sanyi na cikin dare shi ma in bai kawo wannan gudunmuwa ba shikaka ba za ta yi abin da aka fida ba ga taurari su ba da gudunmuwa dukkan waɗanda ko ka sani ko baka sani ba amela tana aiki tun da ba ta tsirrai hatta sun bilat a tsabantar da ita ko a zangarniyantar da ita a ta harshen huba ha ita zangarniya ta haikar da ƙwaya ha a kai ga girbi a cashe a sussuke kuma sannan a koma a ɗauka a hidimtar da maza da mata maza su yi niƙa injin mata su da wannan sannan a aiwatar da wuta ita ma hidima wuta sai ta kawo ta ta gudunmuwa a kawo ruwa bil'adin don damawa wuta ta yi dahuwa sannan daga nan ne sai ya zama lukumatan ɗayi matan loma mai daɗi haɗiya gare ka to ɗan adam ka faɗi ba tun baka ci loma ba za ka san an daga filan min mahalukatin layi hudu mu an hidimtar da halitta Allah da yawa kahin loma ta kai ga bakinka a cikin wannan loma ɗaya za shiga bakinka shi wai ne yasa baka diban wannan ka yi lissafi kuma ka san abin ba labari bane an ka baka ko ne shaida ɗinka a gaskiya ce Allah huɗa maka amma wani saboda wadata in ya ci abincin ma ya ƙunshi sai ɗiba kai saura zuba jijji idan ɗan adam ya ci ita wannan lomat da aka hidimtar da mala'iku da giragizai da dabbobi da ɗan adam an yi to shi ɗan adam da ya ci wannan loma me ya kamata ya yi zai ji son zuciya ta yi da marmari ne kawai ko ko zai bauta ma Allah halika ya bauta ma halici ya gode ma mahalici da hu hadin halaka wanda ya hikimtar da mala'ikun Allah da bayan Allah da dama a cikin akawo mai loma ci lahu hadhihi al-ummata aka aiwatar mai da wannan loma wanda zai kai ga bakin shi faiza faiza ja'ata wata'ala ana son a gargado dan adam dai ai mai tambihi da ranar kiyama waɗanga tambihi da aka dan adam don ya halka ne ya waka ne kiyamul layl ba wai don Allah yana da bukata gare ka ba a'a tambihi akai ma kada koma ka dora kiran ya Allah ka raba ni da wannan bala'i Allah ka dawo da duniya in tuba in gyara to Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni zuwa gare ka to kuma gargadin da aka yi ma ita rana in ta zo ba a ribar ba a dawo a gyara to don haka tun kana cikin hayyacin kanka inda yake da dama to kai kokari ka gyara in ko ba gyara ba fa iza ja'ati sakha in mai kururuwa ta taho annabhatu saniyatu musa ta biyu fi suratul ula a cikin sura ta farko an ce mata addamatu addahiyatu kubra musiba take mai girma abinda azaman kiyama musiba mai girma wanda ya riga ya bata bai iya dawowa gyara to duk musiba ta kai ta ƙarshe gare shi sai ga mogar sakamakon mummunan aiki da mutum ya gabatar fi hadin surati a cikin wannan sura kuma sai aka ce mata asahatu mai kururuwa addahiyatu musiba allati wadda tasummul azana take kuruntar da kunnuwa min shiddat sauti saboda tsananin amunta tasummul uzuna tana kuruntar da kunnuwa yau yau mai sirrul maru kama an tambaya yaushe ne wannan al'amari zai gudana na ja'at sahatu wanda musa ta zai kamawa Allah ce yauma ranar da ya firrul maru dan adam zai nemi gudu min ahihi ga dan uwanai ko li abbi ko shaqiqi ko li ummi ko kuma dan uwa wajen dan dan uwa ɗiyan yanne da ɗiyan kanne da masu kama da haka ranar alkiyama to kowanne dan adam yana gudun dan uwanai saboda ni saboda a don gudun saɓani wanda ba makawa ya an zanna duniya yan karin magana sun ce kwacce zo mu zanna to ya ci ta bata to in ko an bata sai an samu guda mai gaskiya ne guda mara gaskiya to ranar ranar kiyama dan adam yana gudun gamo dan wani bai san wata za ta kasanta ba ai kullu wahidin kowane ɗaya minin nas daga daga mutane ya firru min ahihi yana gudun ɗan uwa ne mahafata an yi ɗalibahu bi haƙƙin don kada ya neme shi da wani haƙƙin da ya kamata ya biya bai biya ba wa ummihi ɗan adam yana gudun mahaifiya al'insanu shi ɗan adam ya firru yana gudu min ummi daga mahaifiyatai mahafata an ya kuna ƙarƙasar fi bururiha saboda tsoron kada ya zama ya taƙaita biyan haƙoƙanta wa abihi kuma ɗan adam ya wa abihi yana gudun uba mahafata an ya kuna ƙarƙasar fi bururi gudun kada ya zama ya taƙaita a cikin jayyar da ya kamata ya wa uba sai zan bai yi ba to don haka sai ɗora gudun uwa ko uba wa sahibati haka nan ɗan adam zai gudi mata ta yi mahafata an ya kuna ƙarƙasar fi haƙƙiha don tsoron ya taƙaita haƙƙinta to waɗannan abubuwa su suke da yawa taƙaita haƙƙoƙan maza da suka tawaye haƙƙin mata wanda Allah subhanahu wata'ala ya wadata ka ya baka abin da zaka ci ka ci ka wadatar da iyalinka amma kullun kullun a wanda bai da ko anini ya hika godiya ya hika kwanci hankali ya hika kula da iyali kullun abin da haka mihi bari dai ka tara kar dai su kare ko bari dai ka tara kar dai su kare kuma a dangada ka tarawa na magada ne ba naka ba abin da ka ci ka sha ka suturta shi an naka wanda baka ci ba na magada ne haƙƙin wani ba naka bane iyakar suna ka gare shi mai gadi to amma sai ka bata da Allah saboda kayan gadin wani don haka Allah ke matan bihi ranar alkiyama dan adam yana gudun mata yana gudun uwa yana gudun uwa yana gudun yan uwa wa banihi kai haƙƙaya dan adam sai kuma yana gudun ɗaya ne mahafata annahu lam yuwaddi haqqin haqqallahi fihim saboda bai sani ba ko bai biya haƙoƙan Allah ba a cikin ƴaƴa shi ma wannan akwai shi da yawa ana samu sau da yawa mutumin da ya kamata ya ba ƴaƴa nai kyakkyawar kulawar da ta kamata ya biya haƙoƙan da Allah bai ta mishi alhali Allah cewa yayi ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar masu imani ku kare kanku wa ahlikum ku kare iyalanku naran kar ku bari su shiga wuta to sai kai ko oho kai biris da waɗanda Allah ya wajabta ma kula da su to ran alƙiyama sai ɗan adam ya koma yana gudun ƴaƴa li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anu a wannan rana ta alƙiyama kowa yana da wani al'amari yugunihi da zai wadatar da shi ba sai ya kula wani ba ai halin shigilu an sha'ani gani mutum kowa yana da abin da zai ɗaukar mai hankali kullu ahadin kowane ɗaiɗaiku ya ƙuri yana cewa nafsi nafsi ni dai kaina in dai ni ga na tsira duk abin zai biyo da kowa ba ruwana a alwalad shi da alaihi bururu abwai wajibi ne ya yi uwaye ne biyayya wa wal abu shi kuma uba alaihi an yusliha al-aulada wajibi ne ya kula da yaya shi ma akwai takabirin wa amma wa amma ma yutalab bihil walidu shi ko abin da ake neman uba in an haifa mai mauludin abin haihuwa ya zaɓi suna na ƙwarai shi yasa masu addu'ar suna ka cewa Allah ka ba shi albarkar mai suna yawa saboda ni an zaɓo mai sunan ƙila an zaɓo mai sunan annabi ƙila an zaɓo mai sunan abubakar ko umar ko usman ko ali ko wani ɗaya daga cikin sahabban annabi ko an ɗauki sunan annabawa an ba shi to sai a ce Allah ka ba shi albarkar mai suna amma idan mutum ya zama ya ɗauki suna wanda ba san inda sunan ya hito ba to idan Allah zai baka madadi na mai wannan sunan sai ya zan wannan abin ba abin kwarai bane abin banza ne to shi ko ba makawa daga madadin wannan abin zai zo gare ka kai dan adam don ka bashi muhimmanci ka ɗauki sunan ka samu ɗanka to idan madadin irin wannan abin zai zuwa ga ɗanka sai a wayi gari kana da tsiya ɗiyanka su gagar hukuntawa saboda sun samu wani madadi na wani abu wanda kai baka san amfanin abin ba ba gani ga malamanka ba ba gani ga iyayenka ba kawai ɗai ƙila ga talabijin ko bidiyo ko waya ka gani ko ma ƙila ba ma ki suna wani ɗan ƙwallo ne ka ɗauka ka sa ma ɗanka to waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da in madadin zai taho ga ɗa sai zan a wayi gari ɗa ya gagari uwaye ne don haka ana neman albarkar sa sunan ƙware ga ‘ya'ya don mi don ce wanda aka yi Allah ya ba su albarkar mai sunan na kuma ya reni ɗa in yaro ya yi hankali laƙarar shahada da laƙanta mai kalmar shahada ma'ana kuwa mai zikirin Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi hatta yi marrinahu har ya sa ɗan nashi ya saba da hudin kalmar shahada kaga sai tilas za mu ɗane ya san annahu musulmin shi musulmi ne daga nan shi ma cikin koya ma ɗa sifar musulunci kada ka rika sai ma ƴaƴanka kayan arna ka zo kana koya ma ɗanka sa ƴaƴa sutura ƙabilu a waye gari ɗanka in ya tashi bai shi a komi sai kayan arna shi ko alhali annabi yana cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhu duk mutumin da ka ɗauka sifar wasu mutane yana kamantar da kai ne da su to Allah zai tada shi cikin waɗancan mutane to kana Muhammadu ka ɗauki suturar John ka samu ɗanka to kaga idan aka tara ɗanka cikin kahirai kai ka sai ma ɗanka haka in ka bi ɗanka ya biyayya gare ka ya kiya kai ne ka sa kai ne ka saba ya saba maka don haka annabi alaihi salatu wasalam ke cewa Allah ya ji kan uban da ya taimaka ma ɗane a cikin yayi mai biyayya daga cikin waɗannan shine ka shata ma ɗiyanka hanyoyi na ƙwarai da kula mai sanin ƴan uwan uba da ƴan uwan uwa da kuma maƙwabta da waɗanda aka tashi abokan uba da abokan uwa sanar da su haƙoƙansu da mutunta su to yana daga cikin abin da zai sa ɗa ya tashi in yi wani abun asha waɗannan mutane sai su tsawata shi yanda uba ne zai tsawata shi sai su tsawata shi saboda an yarda da ƴan uwa ne ne an yarda da uwaye ne ne an yarda da dangi ne ne amma ka nuna baka san martaban maƙwabtanka ba baka san martaban ƴan uwanka ba yaya ɗanka zai tashi da martaban taso don haka wajibinka ne ka kula da haƙƙin ƴaƴanka a cikin gwada masu waɗanda ke da alaƙa da su don wata rana idan yaronka ya ci mutuncin wasu abokanka bisa ga bai sani ba to abin da zaka cewa a ran nan nadama za kai da ka sani da ka gyara sadda gyaran ba zai amfani ba bisa ga shi mutuncin ka riga su ne ga wannan ba Allah don haka yana da kyau a kwatanta ma yara sanin martaba waɗanda ake tare da su sannan ya sanar da shi alƙur'ani ya koya mai rubutu in ya balaga zimmatul walidi to shi uba ya biya nashi haƙƙi iya da alwaladu in da ya biyayya ya gyaru godiya ta tabbata ga Allah mu koma ta aljanna in ko bai yi bai biyayya ga Allah ba fa'ala ma alai shi dai uba ya kubutar da nashi hannu ya kubutar da kai ne ranar kiyama ba kare min da mu wani wani ba Allah ya zo wajen annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya rasulullahi uwata da ubana duka sun rasu ko akwai wani abu wanda ya rage gare ni tsakanin ni da uwaye na bayan sun rasu annabi ya ce lalle akwai shi al-istighfaru lahum والدعاء عليهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للي كروك أمس غافرة الله باين سنف كي مسو الدعاء تقري باين سنف وإكرام صديقهما كجرم مع أبو كنسو وإنفاذ أهلهما إن سي وسأل قول لا ثم كذرت القول الناس آه وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما ka kuma zadar da zumuntar da ba a sadar da ita sai da su yanzu kai ahali fa su kai za ka wakilce su a cikin sadar da wannan zumuntar don inda ka san mahaihinka ko mahaihiyarki ko mahaihiyarka suna zuwa ɗaurin aure ko da na'izu ko mai kama da haka bayan ba su nan to yanzu kai da wannan abun ya koma gare ka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam
وجوه يومئذ مسفرة am wujuhun
مستبشرة wannan rana ta alkiyama wadda aka ta kanda su dan adam ya daukan mata shiri ya dau mataki tun bar ta ba wujuhun wannan rana akwai wasu huskoki yau mai izin a wannan rana musfiratun za ta haskaka mubi'atun za ta yi haske yau mai kiyamar shine ranar kiyama ta ji تجد وجوه المؤمنين نيرة ذاك إذ هنكوشم ماس إيماني كاي حسكي لشدة سرورهم سوى قلل مرنا ضاحكة تنا دارية مستبشرة تنا البشر تنا شوى ها أبقر أوجتابيا كاي با الله نعم أنشل تاهي نبي باه غني أم تبتا من شوى الجنة نيرزو ها أبقر أوجتابيا كالنتا أنشي كالنتا أنشي كالنتا تو ونانا ذائع البشر أي فرحة جدا rai za ta yi murna kwarai wa humul mu'minun su ne masu imani wa wujuhun وجوه يومئذ عليها غبرة wa wujuhun akwai kuma wasu zukoki yau mai a wannan rana alaiha gabaratun waɗanda za su gamu da ƙura su yi kutun kutun tarhaquha
ترهقها قترة tarhaquha qataratun qataratun ƙura tarhaquha za ta lulluɓe ta ma'ana zulmatun shine duhu wasa wadun da baki zai lullube waɗannan husaku wanda aya tana cewa yu'raful mujrimuna bi sinihum fayuhad bin nawasi wal aqdam ranar kiyama ana gane bambancin masu miyagun laihuka ranar kiyama shine za a kama za a kama su a yi musu naɗin gurun gaye a gama da kai da ƙawahu a bankara a ɗamre a samari a jefa wuta to sai an fara yin wannan sana an fara hisabi shi Allah subhanahu wata'ala ka ba da labari wannan rana akwai huskokin da za a gani baki kirin waɗanda suna cewa ya laita hakan zulqadiya ina ma dai a ce an mutu ba a tashi to dama abin da suka wa gudu kada a tashi saboda ba su ɗau mataki ga ranar ba to abin da suka gudu gashi ya riga ya afku ula'ika أولئك هم الكفرة الفجرة na'am masu wannan sifa ta bakan fuska in ji Allah subhanahu wata'ala humul kafaratu sune masu kafirci alfajaratu masu yawan manya manyan laihuka sune alkufaru kafirai a tambayi shi Ahmed. Waje.
بسم الله الرحمن الرحيم Ah.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقتلت وإذا الوهوش نشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Ah. Allah subhanahu wata'ala an saukar da wannan sura a garin Makka wa ayata ayinta 29 ayatan aya 29 ce bismillahir rahmanir rahim fa fil fa fil hadisi ya zo a cikin hadisi wanda ka murna ya ga ranar alkiyama abinda zai gudane san me aka yi ranar kiyama na farko ya karanta izo shamsu koyar wagga kenan ya karanta suratul infidari idza sama'un fadarat ya karanta suratul linshiqaqi idza sama'un shaqqat waɗannan surori guda uku duk mai son ya san me a tarihin ranar kiyama ya karanta waɗannan surorin guda uku Am. wanda duk ya karanta su ayan yawmal qiyamati kamar an kai shi ranar kiyama an gwada mai dukkan abin za a gudanarwa shi ne Allah ke cewa idan sama'u kuwilat durra idan shamsu kuwilat duk ranar da ita wannan rana wadda haka kallo kuwilat an kisfe ta ai luttufat an naɗe ta an gusar da haskenta to duk sanda hakan ta auku fa zalika yawmul qiyamati ita ake kira ranar kiyama in baka san ta ba to kai zubarta ita wannan rana yanzu tukuta sa anwaran ana suturta ta da haske hasken kuma mai yawa amma ranar kiyama mala'iki zai zo jami'a ma fi hamilan nuri ya kwashe duk abin da aka tare da na haske sai ta koma bakakirin jabalun aswadu kai ka ce dutse ne baki to in an ta hakan ta faru to shine Allah ka rantsuwa ya ce duk ran da ko ga kowane ta shamsu an kawo da hasken rana alimat na wasu ran nan rai za ta san ma'alarat abinda ta kaddamar na alheri ko na shari wa idan nujumu duk ran da kaga annujumu taurari in kadarat ta gurɓace wanda a yanzu suna da tsari su taurarin sama tsarin da aka gare su akwai addarari sab'a taurari guda bakwai masu kai da kawo akwai su ne waɗannan taurari rana da wata da su zuhar da mushtari da muriha da ƙarar da zahara waɗansu su ne taurarin da da da da wanda su ne addarari a sab'a taurari da ke kai da kawo wanda ake lissafa lokuta su waɗanda an ka sani to sana akwai taurari as-sawabitu tabbatacci wanda aka yi wuri guda sana akwai taurari waɗanda su kuma suna ɗaukar dogon zango sai ya ɗau lokaci kamar yanzu da masu ilimin sararin samaniya sukan gano shi ga wata tauraruwa can wadda in haskenta ya in ta zo a kai shekara kaza za ta ba da ma'ana kaza kuma in ta zo abu kaza zai gudana abu kaza zai gudana wanda su kuma waɗannan lokacin tahowarsu bai yi ba amma lokacin yana tahe to idan lokacin ya yi ya taho abin da kuka karantarwa wani Allah nan ne duniya wani Allah hukwa kiyama ne to shi ne dai Allah bai yi bayanin su bane wanda za a ganewa ga ɗan adam sai waɗanda Allah ya kimsa masanin su wanda Allah ya tsinka ya ga abin da suka ciki wa izar jibalu duk lokacin da kaga waɗannan duwatsu sun yi an tahiyar da ita ai sun yi jibalu an tahe da duwatsu zuhiba biha an wajil arli an kawar su daga bayan ƙasa fasarar haba'an mumbasan ta koma haba'an ƙura mumbasan abin shekewa alimat na musulman ahalar a ran na rai za ta san abin da ta kaddama ko na alhairi ko na shari wa izal isharu duk lokacin da al-isharu raƙun ma aka wohintar da ita aka ba aiki da ita a su ne al'ishar ina annu ƙura umma alhawamil masu ɗaukar kaya a habbul amwari ilal arabi shine mahi soyuwar dukiya a wurin larabawa amfani da yawa ga ajiyar dukiya wuri guda ba sai an kai banki ba ga amfanin ɗaukar kaya ga ɗaukar ruwa ga ɗaukar dogon zango wurin aiki da ita don haka tana amfani daban-daban to shine larabawa suka ba da muhimmanci ga raƙumma turikat ana barinta bilara'in ba ta mai kiwo ba wala halibin ba a samu mai tatsa ba lam ya ta'arrar laha ahadu kuma ba wanda ya kula da ita ka annaha la malika laha kamar ba ta da mai ita idza waqa zalika to in kaga wannan al'amari ya gudana alimat nafsun ma ahalarat rai za ta san abin da ta kaddama na alheri ko na shari wa idza al-wuhushu duk ranar da rayu a dabbobin daji hushirar aka tara su wuri guda a duk lokacin da aka tara namun dawa a jumi'ar aka tara su jumi'ar aka tara su ba'ad ba su bayan tashin kiyama don a yi sakamako libalin ga sashe daga sashe turaba sai ta koma turda torai za ta san abin da ta kaddama na alheri ko na shari'a wa yi zalbiharu don lokacin da ƙorami sujjira aka kunna masa wuta ai sujjira aka ƙone albiharu ƙorami sarat albiharu narin ƙorami suka zama wuta aliman nausu rai za ta san ma alar abin ta kaddamat wa idan nufusu to waɗannan dai ayoyin daga daga cewa izan nujumun kadarat ko kuma izan shamsu kuwirat har kawowa nan cewa wa izal biharu sujjirat wasu malamai sun ce a alamu ne kawai gaba ɗaya tashi alƙiyama ba alƙiyama ba ce ko da za a yi haka a ranar alƙiyama to suna nuna alamun ƙarshen duniya iza shamsu kuwirat duk lokacin da aka kitse hasken rana ma'ana ba a kulawa da rana da akwai ta da babu ta duk ɗai an samu ci gaba Allah ya bada na'urori na ci gaba su ne ƙarshen duniya wanda ba a kula rana ko wata saboda wadatuwa da wasu abubuwa na zamani to alƙiyama ta kusanto wa idan nujumun kadarat lokacin da taurari suka gurɓata ma'ana ya zan ba a kula da su su ma taurari ba a kula da su al'ada mutanen da ana diba masu tahiyar dare idan aka ga tauraruwa daura da kaza sai a ce nan gari kaza yana daura da wata tauraruwa sannan wanda zai tafi gari kaza zai bi tsakanin wancan tauraro da wancan tauraro in yana tafiya sai ya saita tsakanin su to za ta kai shi gari kaza to yanzu ko in kadara sun gurɓata dan me ba amfani da su to in kaga haka alƙiyama ta karato wa izal jibalu suyirat lokacin duk da kaga duwatsu ana gusar da ita daga inda take kamar yanzu a yanke duwatsu ana nike su ana yin gari da su ana kwalta da su ana gine-gine da su to alƙiyama ta karato wa izal isharu uddilat lokacin da ana ɗaukan manyan kaya da raƙumma aka wayi gari tirololi sun kamar wurin su aka wayi gari yanzu manya manyan jiragen ruwa wani jirgin ruwa za a yi wata shida ana lodi a yi wata shida ana ana ana saukewa to ina magana jiran raƙumma don haka duk sadda ka ga al-isharu raquma uddilat an mai da ita zero to alƙiyama ta karanto wa idhal wuhush hushrat duk lokacin da aka tara dabbobin daji wuri guda kamar ga suna ana sa gidajen zu gidajen zu duk dabba da ke son kallo ta daji wanda baka iya zuwa inda take ko da ka jin labarin ta baka santa ba to sai ka zo gidan zu ka ganta ido da ido to shi ma hushir an tara namun daji to alama alkiyama ta zo wa idhal biharu sujjirat duk lokacin da kaga korami korami an kunna masa wuta shi kuma wannan korami an kunna masa wuta shine ya fitar da man gas da fetur da kananzir da ake lalubowa karkashin teku tare da ruwa to shi sai a ware ruwan da kunna mota a kuma ware ruwan za a amfani da su ta wani bangaren daban to duk sanda haka ana kunna ma ruwan korami ruwa a wuta shine fetur da gas da kananzir to kiyama ta kusanto wa idan nufusu duk lokacin da annufusu rayuka zuwijat aka gwama ta da bi'an sadiha da jikunkuna au bi shayadiniha ko kuma aka gwama su shaydanun aljanun su masu batar da su alimat nafsun ma ahalar a ran nan rai za ta abin ta kaddaman na alheri ko na shari wa izal mau'udatu duk lokacin da waɗanda aka binnewa da ransu iya mata su'ilat aka zo ana tambaya wa izal mau'uda su'ilat lokacin da ake tambayan mau'uda diyar da aka binne da ranta yarinya iya mata da ake binnewa da ransu don tsoron aibatawa ko ko don wata bukata taf'alu hada larabawa su kadda wani al'ada in aiwa mutum iya mata sai ya dora nuna damuwa ta game da su amma inda mutum yana da fahimta da ganewa ko wani akwai inda Allah ya aje mashi nashi amfani yanzu ga al'adar yarba da sahi dan ɗari mishi ƙara sahi mace don duk abin da mace ɗaya mace ta samu ba ta garjewa sai wurin iyayenta shi ko ɗa namiji da ya tashi na kai na zarɗa abin da zai cewa ni ma ina na waɗanda zan kula da su baba kai ta kanka ni ma in ta kai na to kaga ashe inda lissafi ita ko ɗaya mace farkon hutawarta iyayen za ta fara cewa ba zai taimu wani uwa ko uba abu kaza to sai a wayi gari kuma su iyan ma da su haƙama alhali farko amfani su za a fara amfani da su don haka mutum ya kula da kowane bai san wanda Allah bai amfana ta da shi ba duk da su ɗaya maza fa'ida su babba gadon gida da kula gida ko da ba kar alhamdulillah ka ban mai jagoranta gida amma shi ko amfanin ɗan adam zai fara girma tun da wuri to shine ƙarƙashin ɗiya mace ko ta auri wani mai sutura wanda albarka ta yi amfana ko ma dangin ka su amfana ko ma jama'ar garin ku su amfana ko ma jama'ar ƙasar ku su amfana ƙarƙashin auren wata ɗaya wadda wani mai alfarma ko mai daraja ya aura a jahiliya suka aikata haka kamar yadda bayani ya gabata a cikin suratul al'am za a tambayi mau'uda a ce mi kika aka kashe ki to in hakan ta wannan ranar tambayar mau'uda aliman nautu rai za ta san ma alarat abinda ta kaddama na alheri ko na sharri duk lokacin da asubu nushir takardun ayyukan bayi aka ɗaiɗaita aka miƙa ma kowa takardar aiki ne an gama hisabi in aka ɗaiɗaita takardu a na takardun ayyukan ɗan adam wa futa aka buɗe aka ga aikin kowa aka shaida ana miƙa ma kowa daga cikin mutane akwai mai ansa takardu ne da hannun dama akwai wanda zai ansa da hannu hagu akwai kuma wanda ba zai ansa ta dama ba zai ansa ta hagu a'a sai an sai an kurɗa hannu ne ta kirji ya ta baya sannan a bashi littafin aiki ne to a ran nan rai za ta abin da ta kaddamar duk lokacin da ita wannan sama kushidan aka yaye ta nuzi ati sama'u a amakina aka cire daga inda take kama yin za'ul jindu an shati kamar yadda aka cire fata ga akuya aliman nausu rai za ta gano ma ahalar abu da ta kaddamar duk lokacin da su'ilatul jahimu aka rura wuta ga wutar jahannama in an kunna ta ai aka kunna ta uji da aka dai rura ta to rai za ta san abin da ta kaddama ko na alheri ko na sharri duk lokacin da ita aljanna uzlifat an ga kusanto da ita aka kawo ta kusa da masu ita liyar huluha don shige ta alimat namsun to nan ne rai za ta gano ma kaddama abin ta gabatar na hairi ko na sharri hukuncin kono ne a musulunci shine ya yi makai ne kiyamun laili a cikin taimaka mu wanda in ya baya Allah zai lunka ya mai kammashi amma abin da ya aje na azumi dole sai ya saki wani
tallace aka aza mashi a kan ukkowa zobiya da shi kuma sai ya sayar mace na uku mana ya hukuncin ya hukuncin shi
wasu daga cikin malamai sun ga ba su yarda da cewa a ɗora riba ta yi oba ba mutum na dama idan aka yi mishi ciniki aka sai ya sai kaya riba ta yi oba ya mai ya shi kuɗi ne ko kuma a yi cinikin da ya kamata wasu kuma malamai kaɗan daga cikin malamai ko mahiyan malamai sun taikan cewa riba halacce dama annabi alaihi salatu wasalam wani yana cewa da'un nasu fi gafalatin yarzuqullahu ba'dahum min ba'd abban mutane cikin rashin sani ta nan ne Allah ke arzuta sashi akan sashi don haka in kowa san abin da sirrin kasuwa ke to riba ba za ta ciwu ba in mutum ya kula a yanzu da wuya ka je yan kasuwa sun tashi sun ci gaba irin yadda mutanen da duk shekara sai ka an ce ai wani shekara ga wani shekara ga tafi wani ce saboda da ka kama hanya ka hinka kai Kano wurin sau kaya an buga waya ka hinka isa an tambaye nawa farashin mai yake shi kenan ko za ka sauwa ka hinka dawo shi mai saye gare ka ya buga kano ya samu labarin farashin don haka baka da hanyar za ka ci ka ci riba daidai don ni saboda kowa ido ne ya riga ya buɗe sai ya zan kasuwanci yanzu ya zan na wahala sai dai abin da sa'a ta bayar in mutum bai iya zuwa nesa ko bai iya zuwa sau inda ka so to dole ne a yanka mai riba wanda aka bukata amma ita riba ga ka'ida ba ta haramta wasu kuma sun ce in ta yi oba sai a walwale amma dai mahiya malamai sun taikar cewa ita riba da haka nan ne Allah ke arzuta wasu akan wasu don haka in ka shi riba ba illa bane muddin ka bi ka'ida wanda kun kawo hulɗan nan da shi wanda azama ya ce ma ya hamsin uku ya akwai wata ka'ida ya azama ka cika in ko baka cika ba to shi ma kayi da misali ya ce kakka wuce ɗorin naira biyar kaga naira ashirin ke ne kamata ka sai don mi don al'umma su amfana sai ka zo ka ɗora riba da yawa to kai ma ka ci amana wanda ba ka zuwa kai ma riba ka ba za ta yi albarka ba.
Allah ya saka alheri. Za ku ji mana wannan yana neman ƙarin bayani.
Tana da alaƙa da nan. Tana da alaƙa da nan. To ajiyar ta. Samun tashi.
Yana neman ƙarin bayani a kan da'ani a musulunci.
abin da ake kira li'ani shine saɓani ya gudana tsakanin miji da mata mata ta haihu ɗa shi kuma miji ya ce lallai ɗa ba nashi ba ne rabo ne da ita tun sada ta yi tsarki bai ƙara kusantar ta ba shi kenan yanzu in ta zo ɗa ya ce ɗa ba nashi ba ne ita kuma ta ce a ɗa nashi ne lallai ba ta da wani mutum wani ta kusantar shi ban da shi uban wannan miji nata suka ja ta ja ya ja to idan aka kai ga alƙali shikenan sai alƙali ya ba su rantsuwa yayi rantsuwa ta yi rantsuwa wannan rantsuwa in za ta kange a yi mashi bulala na ƙazahi wannan rantsuwa in za ta kange a ce mata mazinaciya shikenan shi ɗa an raba shi da uban amma na uwan ne amma kun ba shege bane tunda ta yi rantsuwa rantsuwar ta kalli mutuncin wannan ɗa sannan duk lokacin da mijin yagga yaron yana tattaki ya ce wannan yaro ga duka alama ɗana ne ko suka samu labari to sai zo su faɗa sarki musulmi ran kaɗe kaji kaji kaji wani da ya kaza ya kaza lallai ɗannan nashi ne ga abin da ya faɗi ko kuma shi da kai ne da kai ne ya ce ya yi laifi ya yi kuskure wannan ɗane ya dai gane ɗane ne to duk da haka nan sai an mai buloli tamanin nami na ya mata ƙazashi kuma ɗan zai gade shi ɗan zai gade shi amma a wancan ɓangare na farko ɗan ba zai gade shi ba amma ita uwa ta ba maka ne zai gade ta aure kuma har abada ba aure tsakaninsu ko su dai annan duniya ba aure ya ƙare tsakaninsu
Za ku ji malam wannan ɗan kasuwa ne. Ya ce yana zuwa cin kasuwa kuma kasuwar na ita abubuwan kasuwar shi. Amma duk yake sai ya shawaya kuma in ya dawo sai ya rashin lafiya azumi ma ya kan gagare shi to mana idan eh idan zai je kasuwar ya halatta ya ake azumin shi idan ya dawo daga baya ya ranka ko ko
ai abinda Allah subhanahu wata'ala ce alam taku arnullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ita ƙasa ta Allah ba faɗi gare ta ba don haka sai ya canza wata masana'anta ya canza kasuwa wanda ya zanna lahiya a addini ne ya zanna lahiya da mutane alƙur'ani bai ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ba Allah subhanahu wataala cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku ga halaka kamar misali da aka bada misali na bin hanya ga tajbiya sai ka ce kayi tawakkali kayi shahada bari kama hanya ka tafi to duk abin da faru gare ka kai ka sai don haka wani in miliyan nawa zaka bashi bai kama hanya zuwa jibiya saboda ni saboda ya san da wannan aya ta ce wala tulqu bi aydikum ila taluka da yawa mutumin da ya bar zuwa cin shinkafi don me don ya san matsalar da akwai amma yanzu da an ce hanya ta gyaru ya koma nabi to don haka mutumin duk da yasa akwai matsala ga wuri in ya kai kai ne kada dora ma Allah shi ya dora ma kai
Allah ta fara rai wanda sadakar naira ɗari yana neman da Allah ya ji kan mai